الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بياك يقوم مسلمي أيضا تكون ونيين ثلاثة بيوغو الرجب إجرام الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة جبوء إلى دريق بودة ثلاثين لشدة daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu girgizar haihuwar isa ɓamana alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyu mun sake da haɗuwar cikin wannan masallaci na kofar arewa don ci gaba da karatun littafin muktasarul afdal fil ibadati ala mazhabil imam malik satin da ya gabata mun yi babin da ya magana ne akan alwala inda muka ambata fadalar da Allah madaukakin sarki ya ambata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da alwala din da kuma inda shi malam ya karanto mana farilan alwala sunnoninta da kuma mustahabbanta yau babu da zamu tashi shine abubuwan da suke iya warware alwala a bayan ta faru shine malam yace faslun bayani fi nawasidul wudu'i dangane da abubuwan da suke warware alwala sai ce to su abubuwan da suke warware alwala din nawasidul wudu'i sai ce ahdathun wa asbabun abubuwan da suke warware alwala a duniya ko abu guda da guda biyu ko dai zaman to hadasi ne ko ya zaman to sabab daga wannan ba wani ko dai hadasi ko sabab sai sai fal ahdath su hadasi kamar da muka ambata a baya su ne wadannan abubuwan da malam zai lissafa al bawlu tsari wal za'iqu da bayan gida wal rihu da iska ko tusa wal mabiyu da mabiyu walwajin da wabi waɗannan su ne kaɗan daga cikin sababi ko kuma su ne a sababi a adasi adasi kai ne kada muka abbata sarkin kai muka ce tsarkakewa abin da ya fito ta gaba ko ta bayan ɗan adam fitsari sananne ne kowa ya san shi ra'i sanannen abu ne bayan gida kowa ya san shi haka kowa ya san tusa haka nan mazi na baki muna ba kan shi na'am haka nan kowa ya san mazi mazi suka ce abu ne da yake fita yana gaba da zai mana bayani akan sa gaba insha Allah sannan walwadi da wadi a gurgurta ko malami a fata ba dai mazi shine ruwan da yake fitowa tsana miki yayin karkaramar sha'awa ko dai kallo ko tunani ko wani abu mai kama da haka ruwan da yake fita a daidai wannan lokacin shi ake kira mazi waje kuma ni da ruwan da yake da kauri idan mutum ya kare fitsari zai da ɗan ruwa ya tsinko daga bayan ya kare fitsarinsa mai kauri wannan shi ake kira waje to dukkanin waɗannan abubuwan hadasi ne ɗayan su in ya faru to alwala tana karewa sai mutum ya sake sabuwa ɗaya ɓangaren na abin da ke warware alwala su ne ce wala asbab akwai kuma sababi shi abin a karan kansa ba alwala ke karyawa ba amma sababi ne da zai iya baka damar cewa hadasi ya faru baka ankara ba mana kofa ce da take iya kai mutum ga yin hadasi shi yasa aka kira su mai sababi shi a karantarsa ba hadasi bane amma na iya bawa ku hadasi kofa ya biyo ta inda kake din sai ya zama to alwalar ta kare sai mu ce wani ya fito mana a cikin asbab sai ce wal asbab akwai sababi sai ce annahu sabil daga cikin azabin da yake annabu safi akwai bacci ne nauyi shin da aka ce kuma as-safi za a samu kishi ya sako za a samu ne al-khafi bacci ne nauyi da bacci mara nauyi to bacci mara nauyi ba ya warware alwala amma bacci mai nauyi yana tarware alwala shi yasa yi kawai shuwani wawi da ya tashi fasa su sai ya fasa su gida hudu yace bacci guda hudu ne a duniya ko da ya zama to gajire mai nauyi minti biyu amma duniya da zan tsaye ba ka san me ake yi ba akwai dogo mai nauyi eh awa bakwai amma bai san da duniya ta shiga ba akwai dogo marar nauyi ko akwai kuma gajere marar nauyi to duka kai ka kansa sai ce kawai wanda baya warware alwala a cikin su shine kawai gajere marar nauyi amma dogo ne awa uku kana kwanta amma kusan da abin da ake kana ji yace wannan an so a sake alwala na baccin dogo ko shi ga hiba bacci yake hiba idan sabi ba kuma kuna bacci yana ci wannan ka tare almuri hawa ci gaba da baccin da baccin ka ko wannan yace an so a sake alwala akwai kuma minti biyu amma da ta ita da duk wata gajiya da duk wani nauyi da ya dauka da wani kansa da yake da waye kiga komai ya sauka kuma sannan ya tsora mutumin bai san me ya faru ba wannan gajere ne mara nauyi shi ma lai yana warware alwalayan qudul wudu'a barantara kuma ta samu dogo hawa uku kana kwanta kana hira da bacci da sunan ba abin nan da fara ko da su saleba da fishin kori da komai wani aikin da ya alwala ta riga ta warware da haka ibada ne suka ce to me ake gane menene bambanci tsakanin annabu safi wa annabu khafi yadda za ka iya ganewa annabu safi da annabu khafi ina suka ce kawai a shu'ur ka san abin da ke faruwa a kusa da kai mutum ya kwanta bacci ana amma duk abin da aka yi yana ji wannan baccin bai nauyi ba za ka gane ko malamai sun tafi wannan baccin ba a sake mashi alwala a abincin sa ɗaya tak ya kalli agogonsa ya ga bakwai da arba'in da tara amma bai san me ya faru ba ko da duba ne ya ga bakwai da hamsin da ɗaya minti biyu kawai ko amma da minti biyu tabbatar bai san me ya faru a inda yake zauna ba to wannan bacci ni ma bacci ne mai nauyi ne suka ce babban shi kawai a shuhur mutum ya san abin da ke faruwa da baya faruwa a nan da ake gane bacci yana da nauyi ko bacci bai da nauyi wasu malaman kuma suka ce a'a baccin da ke warware alwala ya danganta da hai'ar da aka yi shi mara halin da aka yi shi in an yi shi mutum ya samu kwanci abin nan kafin ko katifa ko gado ya miƙe kafa sai bara da jikin batun ya ɗauke shi wanda kai yana kai alwala zai saki wanda kuma da ya zo a abin su suka fito ya ɗan jinki na san haka a cikin katanga yana zaune amma kusan duk abin da ake a wannan gurin yana ji suka ce gurin wannan zaman baya ba da dama a yi bacci ne nauyi ko mutum na sanin sallah haka duk muna jiran liman ya zo a yi sallah mutum sai har kai kafa shi yana jira liman yabo har can sai na buga jib sai bai kira ni nauyi a kira ni nauyi ko a kira ni nauyi ba ga dai mutum a samu liman yana hudu ba ko sai dai a ji lokacin da liman ya ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu bai kara jin komai ya komo ila salati ku da haka ka dauki ra'ayin malamin farko da suka ce bambanci ne a shuhur mutum ya san me yake zuwa da me yake dawowa wannan da ya zauna jira muku ba kawai liman ya ce ko mu ila salatukum yi ma ya wuce ko mu ila wudu'i ko sai tafi ya alwala ya dawo saboda wani abu ya faru bai san inda ake zuwa a dawo ba wasu malamin suka ce a abin da ake kallo ya bada bambanci tsakanin bacci mai nauyi da mara nauyi da a halin da ka kwanta wanda ya samu in fita ya meke ya kwanta ko ya samu rairayi mai sanyi ya ba da haka kanin sai kwanta wannan bacci ne mai nauyi wanda kuma yake zama irin kamar zaman jiran sallah sai suka ce wannan ba nauyi bacci bane mai nauyi sai suka fa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah aka kira sallar isha'i sai ya ga gidansa yana gidansa a zaune ana jira zai fito zai fito zai fito shiru har aka cinye bakwai aka cinye da rabinta aka cinye takwas aka cinye takwas da rabi tara har sai goma dare manzo Allah bai fito ba inda za mu kalli lokacin da abin ya faru har kusan goma sha ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba to na aka jera mu aka ce mu jira ne ma har karfe goma ina jira abin da aje ko banda surutu banda gangade ina jira zuwa mata har sai kai biyu da aka umar sai kalli masallaci sai ga yara kanana da aka zo da su da sunan fa akwai ta yana da har yana fujja sannan mata a sahun baya sun ma kawai da ya leka kawai da ganin ki kansa yana ja sai Umar ya shige shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as-salata raqadan nisa'u wa sibyan manzon Allah abu ayi sallah sai ce mashi mata da yara bacci fa ya dauke su sai ya kawo min raqada bacci ya dauke su mata da yara duk sun yi bacci kaga Umar ya san bacci ake da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka ce mashi ne bacci ake ko bai aiko ba sakuwa ce to ga ya fito saki alalaga da nan fitowa kawai sai ya fito da aka ce wa ra'suhu ya tsuru lokacin da ya fito kan sai yana kasar da ruwa tas tas tas ko sai ta kugo ila salati ya shiga da Allahu akbar Allahu akbar sai iqama za su sai malamai suka ce bambanci shine waɗannan mutanen a zaune suka yi barci ko da can mutum na layi wani ne mazhabin Imam Bukhari ko mutum layi yake in dai a zaune yake to ba gurin da zai baka dama bane kai barci ne da haka irin wannan barcin alwala ba ta warwarewa wallahu ta'ala ala da haka kana da zabi guda biyu ko dai ka dauki wanda suka bambance barci mai nauyi da mara nauyi da ashu'ur ka san me ke faruwa a zagaye da kai ka sani bai da nauyi ba ka sani ba mai nauyi ne wasu kuma suka ce a halin da ka kwanta a kwance ne bacci ne mai nauyi a zaune ne ko kanka yayi dai ba bacci bane mai nauyi wallahu ta'ala ala da haka wani ne sababi na farko to sai sa aka sani cikin sababi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisi annawmu wita'u sayyi aka hadisi yake faɗa annawmu wita'u sayyi alwita ne abin da ake sawa a daure bakin salta ko bakin bako in ka dauki dan tumbi na hatsi kana ka dan tsun ba ka daure ko wannan kuma ne ake kiran shi asfarku sai ce to shi kuma bacci shine abin da baibaye ga duwawu mana in kana ido biyu to idan ka shine yake daure duwawunka idan duba za ka fito za ka iya rike ta in ta fito ka san ya ka fito amma lokacin da bacci ya dauke mutum fa ko me yake fito me da ya fito da haka wannan abin daurin kamar an ware ni ne da haka tusa za ta iya fitowa menene zai iya fitowa za ta iya kama gaban ka za ta iya kaza duk bakan me yake faruwa ba da haka malamai suka jera bacci cikin sababi in dai kayi bacci to sababi ne da zai iya bada wani abu na cikin hadasi ya faru ko abubuwan da suka rawa da Allah ba tare da ta an tsara ba da haka sai aka ce kai sai mu je samu bacci ne nauyi alwala shi ta gaba abu na biyu sai ka masa wani ijma'u bawo yana ce mashi an gabo ko ko ka kira shi suma ko fita daga hankali al-ijma'u ko mutum ya samu wani abu da an karba kawai ya tubu ya faɗi ya suma ko kuma aka ba wani mutum labari kawai kenan sai ya faɗi suman mai kanke ko to wannan daga yana kayi minti ɗaya ne yayi minti biyu ne alwalar ta tawarware inda alwala ta fa abin ya same ya sake sabuwar alwalar ta tawarware da haka suma yana warware alwala wasu kuru da kuma maye ko menene abin da ya sa mutum ya samu maye to alwalarsa ta warware mutum yayi alwala za a mai operation aka tura shi akan gadon likita sir aka ce daga kiyata sai aka masa anesthesia ko to sai ya gadu kamar fanka za ta biyo ta kai shi shikenan yana tashi daga operation an aka zo zai alwala zai sallah ya saki alwalai wancan fita daga mayan da ya samu ko saboda mutum yana da ciwo za a masa wani aiki sai ya sha banju ko aka bashi banju ya sha irin wanda aka fara a cikin magana jari ko to wannan banjin kadai idan ka sha alwala za ta warware ko mutum ya yi alwala kafin ya tawo masallaci sai ya zauna ya sha ganye da ya sha ganye sai yake ganin tumaki kamar yaran unguwarsu ko kamar dattawan unguwarsu ko ya ga akwai ya dauka kamar iyayen saboda akwai gemu ko to kai tsaye wani alwalar ta ta warware ba da sana a je gajiya ko wani abu ko wani abu ne ka sha in dai ya sa mutum maye alwalar mutum ta warware Allah ya tsare mu da maye yace wal junun da kuma hausa ma wakati na yin alwala kenan ko inda ce wal junun da hausa in aka samu halkoka alwala ta warware na'am eh an samu tambayar kenan na'am malamai suka ce mahaukaci da yake kibran a cikin hauka wannan duka ittifaqan babu aikin ibada a kai shi ko saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauki alƙalami akan mutane guda uku akwai mahaukaci har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya bani sauki da haka kenan ba ka tsammanin mahaukaci yayi alwala ba dan sanar abu da ne ga halin za ta warware amma abin da suke faɗa da zurun ne akwai wanda za a ga hauka tana samun ta ƴan mintuna ko ƴan sakankuna akwai da wani a cikin shekara haukata tana motsa sau ɗaya wani abu na rashin hankali yana motsa masa ko sau ɗaya ne akwai wanda a wata akwai wanda a kullum ya wani abu da za a ga alama ce ta rayin hauka to wannan ita ce ake kira zunun da ake magana a nan gurin mutum ya aula sai ya samu kansa cikin wani halin na hauka kawai ɗan fujja minti ɗaya biyu yi hayaniya da waye kawai ya sake da cikin hayyacinsa sai kuma sai sake aula sannan sai ya tafi masallaci in dai ya faɗa cikin wannan halin na hauka to wani abu ne ta warware da ka ba a magana akan kibran mahaukaci kibran mahaukaci da matan babu da labar sana zo maganar mai warwarewa sai ce wani kubla da tumba ki ine hada baki da baki in dai mutum ya haɗa baki da baki to wani alwala ta warware matarsa ce wanansa ce in dai an haɗa baki da baki da ya alwala da kusa masallaci ya tsotsi matar shi bakin matar shi yake ne na zuwa masallaci sai ya sake alwala ko kuma sai da gida ya sake alwala da kin kin karya mu alwala na na eh okay ai ba ba taba ta ba wannan eh a daura hannu a jikin hannu a tsotsi hannu ko a jikin kunci wannan baya karyawa baki da baki ake magana na magana jin daɗi an zo kun ta ba jin daɗi ai magana ta kare illa ita ma malamai zai su raba ta gida biyu idan aka samu tumba kif malamai suka ce abin ta kare ce sai dai kawai a raba kifin gida biyu akwai kifin da ake dan soyayya mutum ne da gauriyar amarya shi ya fito ne da matsala ta wata biyu tana kuka kare mata a gida ita kadai ko da haka da yadda lahiya yadda lahiya da dan takura yayi kifin dinsa a baki sai ya fito wannan kai bai soyayya ce ta kai shi ko zai tafi kado sai bayan wata ya dawo amarya ce sabuwa ba ta zama zama a gidan ba sai mata kis wannan duk irin nau'in kis ne na me na soyayya ko zai tafi wajen aiki ta biyo ni tana so dalin a dawo lafiya lafiya ya duka mata ya tafi ba sai kare ne mata sai ya fito wannan duk kis ne na soyayya malamin suka ce irin waɗannan kasa-kasan ko kisa-kisan ko duk suna warware alwala amma kistin da bai warware alwala da suka ce kistin da aka yi kawai don tausayawa ko kuma don kwantar da hankali to wannan baya warware alwala akwai da dan karamin yaro ne ko yar karamar yarinya da zaka fito ka ganta tana kan rusa kuka ita babanta babanta shike wannan goda bakin ta ka kama ka kumbata ka aje ta wannan baya warware alwala a ko ma ta ce yanzu kuka take ki saboda Allah ya kaddara zaka tafi kasa waje ka bar yanzu na kiss din da kai mata ba na soyayya ba ne kiss ne na tausayawa na tausasa ta ta samu da dawo hayyacin ta tana lokacin da mutum ke kuka ya ne ne wannan ba maganar soyayya a cikin halittu bukata ake a dawo cikin hayyacin sai da suka ce to kiss din da aka yi dan tausayawa dan lallabar mutum to wannan baya warware alwala haka dai malamai suka raba kiss tsakanin mai warware alwala da wanda baya warware alwala wallahu ta'ala alam amma dai akan samu a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi yayi kisan matan shi ya yi alaƙa ku ta masallaci ya kawo yin kifi masu shi amma da aka tambayi aisha sai yake canje cewa ayyukum amlaku bi irbihi ko kuma wa huwa amlaku bi irbihi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku kuwa mallakar sha'awa a cikin ku da ga kowane irin hali ake in ya tashi zai son ba din to zai iya mai da ta zaman to me ba ta soyayya din ba amma ba ma ke kai ka tafi bakin ka yake nan ka ji mun ya wuce yake nan kawai ka rike ko wasu a ci gaba da haka da kuma kan suke biyu ce in ga yi tumba don soyayya ka sake alwala sautayawa da suka kai tumba wannan baya warware alwala wallahu ta'ala ala sai ce walam tul mar'at in qasada lazzata aw wajada da shafar mace in yayi nufin jin daɗi ko ya samu jin daɗi wannan ma na warware alwala kaga imana sai ya bambanta tsakansa da me da me ishmawi ko mai kuma ita ma ta ba kada hudu ya mai da ta amana ka so guda biyu ya ba ka kuma duka san jibo ci walam sul mar'ati shafar mace na warware alwala amma kira in in kasadan lazzata in mai shafar yayi nufi ya ji dadi aw wajadaha ko kuma ya samu jin dadin alwala ta warware da ka fito da ya ba ka cewa shafa za ta koma gida hudu kenan mutum yayi nufin shafar matarsa dan ya ji dadi kuma sannan ya ji dadi wannan shafa ce ta farko ya fito sai ga gadon bayan ya fito masa abin sha'awa ko sai fita ya dan dafa haka madam kike dan leda ko wannan kai sai ta fati ta jin daɗi da nufin jin daɗi wata kin ya samu daɗin wata karkare ya samu daɗin kashi na farko kenan nufin kare da ta kai ka hannu ka ji daɗi sai mutum ya samu jin daɗin shafa ta farko ya so ji daɗi ya samu daɗi bukata ta biya kenan ko kashi na farko kashi na biyu da ya taba din ba dan ya ji dadi ya taba ba amma kuma sai samu jin dadi kaga ta zama mai kashi ta biyu ko ta farko da nufin jin dadi an samu dadi ta biyu ba dan jin dadin ba amma da ya taba sai ya ji kamar shoki ya ije ki shi ne ya mashi hannunsa a jike ki dagawa wannan kashi ta nawa kenan kashi ta biyu ta uku kuma shine da ya gani ya bayi sha'awa mai kawaye dan ya ji dadin amma kuma ya kai ran sa bai samu jin dadin ba kaga mu mutan na farko da na biyu na uku ya yi nufin ya ji dadi da ya dora hannun shi amma kuma da ya dora ya ji kamar ya taba iki ya ji kamar tsira ya taba shi kaga wannan ba da jin dadi a ji wata kirma so kira dauka da dora hannun shi wannan da duk da haka alwala ta kare saboda akwai mai nufin jin dadin a ransa bukata ce ba ta biya ba to shi alwala ba ta warware ba na hudu kuma shine da ya taba ba dan ya ji dadi ba bai kuma samu jin daɗin ba wani alwala sun lafiya kamar tana wata kan zai fita mata ta ce masa Allah bai gida zazzabi ne bai ke dan damu ba sai kara hannu haka akwai zafi ko ba zafi abin da ya kara kawai jin zafi ko ba zafi ko da ya kara ba abin da ya ji a jikinsa lafiya kalan dauke hannunsa yake na wani alwala ka tana da lafiya kalan yasa ce maka to sababi da kira da alwala ne qasdul wa lamsul mar'ati shahar mace in qasada lazzata in yayi nufin jin daɗi aw wajadaha ko kuma ya samu jin dadin ko da bai yi nufin jin dadin ba wani alwala na warwarewa na gaba sai to manzo zakari da shafar azzakari mutum ya kama azzakari bi batil al kasfi aw bi batil al afadi shafar ya zama to an yi ka bi batil al kasfi shine cikin tafin hannu dan daidai wannan da'irar haka shi ake kiransa al kasfu ko to daidai wannan da'ira sai ka sa azzakarin ka daidai wannan gurin ko dai nan ya taba azzakarin mutum yana yi kira shi batil da shirk aw bi batil al asabi ko kuma da suke yan yatsu nan da yan yatsun ka suka fara zuwa sama haka da ban yan yatsun ka zuwa sama da nan ne ka taba to wannan ma na warware alwala ina jin Isma'il ya kara ce aw bi jambaiha ko kuma da gefen wannan inda wannan kamfarin da tafin hannu ko da wannan kamfarin na gefen hannu ko tsakanin wannan farin da wannan farin duk lambu ne ko to nan ma in ka taba azzakarin ka Allah tana warware abin da yake nufi da ne duk inda wannan farin yake in da wannan farin ne ba baki ba to farin wani na daukan karin da haka in dai ka taba da shi to Allah tana warwarewa wannan yine inda malikiya suka tafi wannan kuma duk hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne guda biyu malaman fiqh galibi wanda suke rubutu a kan hadisu a kan tare suke kafo su hadisin falk da hadisin bukra ko sai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka tambaye mutum ne ya taba azzakar da sai ya saki alwala sai kuma hadisi aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya yo me ba gaba bace kawai a jikinka dan mutum ya yi alwala taba azzakar shi ba gaba bace kawai a jikinka kamar matsayin gaba take dan mutum ya alwala ya kama hannunsa ko mutum da na taba kansu ko mutum da na taba kunnan sai sai ki alwala to kamar haka ne ya taba zakari kuma duka hadisan malamai sun ce hadisai ne hasan ko hadisi wasu malamai suka ce wanda cikin su sahihi to ya zaka kira tun daga hadisi guda biyu ɗaya ce in ka taba ta wari ɗaya ya ce in ka taba ba ta wari ba kuma ka samu hadisi guda biyu dole ne sun yi aiki lokaci da in dai kowannen su ya inganta matsawar ɗaya ba zai hana ɗaya aikinsa ba to dole ka kama musu digiran da za su yi aiki da haka malikiya sun kalli waɗannan hadisan ya za a sa musu bigiran da za su yi aiki sai bai hana da ya aikin sa ba na haka wasu yadda malaman suka bambanta su kafin mu zo wannan su malikiya sun kalla ya za a raba waɗannan hadisan guda biyu ko ne aiki sarki hannu ya ga mana da za a yi daban ɗaya za mu raba kan shi su malikiya sai suka kalla shi wannan farin in dai ka taɓa to zai kai sakon sa'awa da shi wata fari in dai ka taba azzakarin ka da shi wata kilba ba ki mutum yanzu dan sha'awa ta motsa ko ta zo mata sahi ne ka wannan sahi dan matsa gaban shi kaga kina ana iya matsawa kenan dan sha'awa kaga suka ce in dai wannan farin ne ya taba azzakari ko suka ce akwai rubin sha'awa da ke samuwa ko kuma in ka taba da farin zai tada maka sha'awa to suka ce to wannan ita ce fadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi yana warware alwala wanda ba rawa ba suka ce hannunka ne kana an ba ka anzara ma ba hannunka kawai ne da ke azzakarin ka eh kawai ka ba ji a jikin ka ba wani abu alwala ba ta warware ba su sanan fuskar malikiya suka kalla in an taba da fari akwai yiwuwar sha'awa ta taso da haka alwala ta warware in ba da farin hannu ba inda akwai fari bane ka taba to wannan ba maganar sha'awa alwala ba ta warware sanan malikiya suka kalla wasu malaman kuma suka kaje suka fuskar da sarki sai ambata mana shine ana warware alwala ko rahi warware alwala ta ya shafar ta taku a cikin maliki akwai wanda ya faɗa yi yake cewa in ka taɓa min dunin bihaji walau kana khafifan in dai akwai dan sutura ko da ne ya rere to alwalar tana nan ba ta kare ba ma'ana kenan wanda da ya leka hannu kawai haka tsirara a tsakanin hannunsa da algardan da haka suka haɗu to wani alwala ta warware wannan hikima da ya kama a akwai wando ko akwai fan ko akwai endras ko gajeren wando a jiki wannan baya warware alwalai ko akwai zane ya ɗaura zane haka ko tawul wannan dan ka taɓa a daidai wannan lokacin ba warware alwalaka ta hannun haka malamai suka sallah wasu malaman sun san kalli da wata fuskar waɗannan hadisan guda biyu ba haɗa ku kowanne da cikaru da kowanne ba sai suka ce ta niyyar shi mai taɓawar ita za a kalla yawa san sa adalci mana me yasa ya miƙa ya taɓa azzakarin shi kawai sha'awa ce da jin daɗi to in dai sha'awa ce da jin daɗi ta sa ta taɓa azzakari ko sha'awa ko jin daɗi alwala ta warware a wannan kawai bukata ce ta taso sa taɓa azzakarin shi alwala ta ba ta warware ba ya fito kawai ya ji gaban ka yana kaikai sai kama haka kai so yanzu da zuka kaikai ce ta kai ko a lokacin tana da lafiya kada a sa wando yake kuma sai wannan alwallan sa yadda ki azzakari shi kuma lokacin tana da lafiya kada ba magana sha'awa ce ta kai kenan wannan su sun kalli ne niyyar mai sabawa din in sha'awa ce ko jin daɗi alwala tana warwarewa haka kawai arabi aka yi ka taba wani alwala ba ta warwarewa wasu da kalla a da ina ka taba cikin hannu ne ta kare bayan hannu ne bata kare ba wasu kuma kan aya taba wata tsirara kawai haka ka taba shi ta kare akwai sutura ko da da yaro yaro ne ko da abin da zan babbo ne inda hidin tsakanin ka da zakarin ka alwalaka bata kare ba wallahu ta'ala ala shine cewa masu zakari bai batin al-sabbi aw bi batin al-asabi sai shiga cikin wata magana sai ce wa man shakka fi hadathi wanda shi kuma shakku yayi fi hadathin cikin sabuwar hadasi wajaba alaihi alwudu'u illa an yakuna muwaswisan fala ta'a alaihi wanda bi ya shakku wajen sabuwar hadasi wajaba alaihi alwudu'u sai ce alwala ta wajabta a kai shi mutum ne kawai ya shigo masallaci ya kafarta sallah Allahu akbar sai wajen shiga makaranta da mutum tsari ba nan shakku da aiko ni ko ina ban anya ban yi tusa ba sai malikiya suka ce wajaba alaihi alwudu alwala ta wajabta akan shi illa an yakuna muwaswisan sai dai idan ya kasance ne wasi wasi ne fala shi alaihi wannan babu komai a kan shi in mutum ba wasi wasi bane a wurin gare abin da malikiya suke faɗa kai tunda kake baka taɓa shakku a rayuwarka ba kawai kana daga lokacin habbar sallah kawai kana tabbata ya kace ai ko na yi tsari ko ban yi ba wanda ke wani bakon abu ne a cikin rayuwar ka ko ka ce kawai ka sai ka koma ka fanki Allah wannan bujurowa ce to ana ka zuwa fanki Allah duk da wasu malaman sukan ce wannan ka'idar malikiya ne kadai suka saba a kanta ka'idar da malaman suke suke da akwai a duniya ita ce al-yaqinu la yazudu bi shakki in dai akwai yaqini to shakku baya tashi ina da yaqinin nayi alwala amma fitsari da tusa ko kwanto ne da wannan kokwantar da shi ka yi alwala ba alwala da jaram ina da yakinin kana nan to tana nan jaram da kawo to wannan shakku ba zai tsaye ta ba to jin malami to haka suka kina banda malikiya amma malikiya suka ce idan kai shakku cikin hadasi to alwala ka ta kare amma in ka ce maka sai dai mutum idan mai wasi wasi wanda sai kuma kenan fatan zuzari a kenan kamala ita ce yanzu na yi shakku kuma ni ban saba shakku a cikin alwala ta ban saba shakku a cikin sallah ba to in kade wannan shakku ban kusa ina Allah yake sai da kali kusa kali ba na ta kuko mai wanda malikiya ke nan suka sallah sai ba ka ibadar ka kali kusa kali ba ka dauka damu a cikin ranka amma abin ya ne mai azhar ya ne mai sula asar ya ne mai sula magariba ya ne mai sula shani don da aka ce kuma duk wannan shakku sai ka zake doron ba da za ka yi sallah malamai suka ce kamar kare ne jama'a haushi in ka ɗauki dutse ka je gani ba zai dana ba ƙara zai in ka ƙara ƙara zai in ka bihi da gudu haka ka yi turu a yayin kuma da gudu ma ya sake dawo maka to suka ce kamar ta kuma haka yake da ya same ka yi ka sake Allah to nan zuma dawowa zai kana da yin guda ka wanke hannun dan in ka dawo ka wanke ka wanke ka wanke sai ba ka yi bismillah ba a wani kawai ka dawo ce a wani ba ka wanke kanka ba shi za ga wani lokacin kun tada sallah da yake abin kyau sai ya yi alwala sau bakwai bai fito ba wani ne gaban daki ya mutu ya sai ga masa kudari ya dago ya gaba hakan sai kuma da sake tsaka ya mutu ya kai da kai daga wannan da ya daga saboda jikin yana ga masa ne wai kudari yana dago mashi to yasa malamai suka aje kaida ne duk mutumin da shakku ya aura to shi ma guda shari'a take sama mashi in dai aikin ka ne shakku to me za a ma ka daina shakku sai suka ce ka ci garaba ka ci bagar duk abin da kai shakku a kansa haka ne ko ba haka bane shari'a ta baka je ta haka ne an gane lokacin sai dan ne yazo dan ya bata ma sallah sai kai sallah raka uku sai ki ce maka wai bi kai ko uku ko hudu haka abin yayi yawa ko bi za ka dauka ko uku za ka dauka ko hudu za ka dauka kuma kai shakku ya aure ka wace kamata ka dauka na a ɗauke ta aisha ta samu zaga biyu ga uku ga hudu na bai da kisa ka tsakiya ba ko shari'a ko sai ta baka in dai shakku take to kawai kullun ka zaka dauka da gaba kana sallah isha sai ma wasa da hankalin ka wanda wannan ta ce ko ta uku ce ko ta hudu ce kace ta hudu ce kana gama sai a sujada guda ta atiyatu lillahi kai ta ya ko kai kace nayi assalamu alaikum assalamu alaikum shi ke ka huta eh eh wannan ko bare ka to sai malami suke ce in ana baka wannan garaba ka fi kasan zai daina ka da ma sa ka shakku ne dan ya wahal da kai ya bata ma sallah ka kuma idan kana samu wata garaba ba kai dina barka ka dawo dan ka zo sallah idan ka kai raka'a ko ya sama shakku an baka raka'a ji kuma an ce tayi ka zo magarwa maimakon kai uku an sa ma ta kuka ji an ce maka taye ga ta to ai wannan ai sauki nake sama masa kawai ka kamar ka da suka sallar ka koya ta wuya za ka yi wa da suka ce to in dai shakku ne ya aure ka maganin kawai da za ka daina ile duk abin da kai shakku ɗauke shi ta kai shi ka yi gaban ɗaki ga mutu wada da buta na higa ko ban higa da buta ba na yi tsarki ko ban yi tsarki ba ba ta ka higa da buta ka yi tsarki magana ta kare yadda ake gori kirkin saboda haka gobe ne dan ba zai kara ma akan tsarki ba wai na yi bismillah ko ban yi ba kai na karanta fatiha ko ban karanta ba ka karanta sujada ji kai ko dai kai guda biyu kai in dai kana ginawa akan yakini to kaga Allah ya bada ku san kuma sai ko raba hannun riga da yaba sai dai wata matsala ba wannan ba shi yasa ba da kiyaye kuma da kanku suka ce to duk inda mutum ya shakku akan hadisi alwala ta zo ba akan shi sai dai idan mai wasi wasi wannan babu komai akan shi sai ce wa yajibu alaihi sai ce kuma ya wajaba akan mukallafi ghaslu zakari kullihi ya wanke azzakarin shi baki ɗayan min al-mazi lokacin da mazi ya fito mashi idan mazi ya fito a mutum to ya wanke azzakarin shi baki ɗaya wala ya ghaslu al-unsa yayi amma ba zai wanke marenan shi ba mutum yana zaune bayan ya tafi godin wata ɗaya wata biyu matarsa tana gida sauran nan da rokon tare da dare sai bacci ya kasa zuwa mashi ana kwanta kawai na tuntunci ne tuno garan da aka kawo amarya shi ga kanjin tularanta ga karai da duk wani abu ya fito wannan ita ake kira mazi shi da yake fita a daidai wannan lokaci ko kuma aka yasa aka samu wani jarababban saurayi kawai da ya kura wayar sa ido yana kallon wani abu kawai da duk wani abu ya fito masa wannan abin da yake fitowa mazi ne yake fito a daidai wannan lokaci to shi wannan mazi din in ya fito hukuncin sahihi ba wankan janaba ake yi ba ko da ba kai ka wanke azzakarin ka gaba daya sai kuma ka wanke iyaka inda shi wannan mazin ya taba wata kille fito a cikin wannan ya fito ko a cikin farkin ka ko ta ofar din ka ya rafa a cikin wannan dan ka wannan iyaka inda ya taba nan ne inda za ka wanke kai na ari yake ta shi mutum ne maza'an kullu rajulan maza'an mutum ne mai yawan fitta mazi sai ta sa'id an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lima kanat ibnihi indi sai na ji kunya in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin shi a gona shirikin sa ne kuma ga mabi shi ko mabi ba sa baya fitowa ne dan sha'awa kaga wata kila yana buƙatar kari yana jin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dai ta mai kada da ka zo tambayi manzon Allah akwai matsalar mabi wata kila akwai dan matsala akwai nau'i na sarkanta kenan akwai kara tsakanin siliki da siliki sai ta sai tambaye mu idan sai ga bi da kita je ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ina fitta mazi ne hukunci shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace yazfil zakarahu wa yatawaffa ya wanke azzakarin shi yayi alwala fitarsa kenan ne ya warware maka alwala me hukuncin fitarsa mutum zai wanke azzakarin shi ne gaba da tun daga can iyaka inda ya fito daga cikin hankawa da ɗinka malarka har ya kawo ƙarshen tsinin hular shi nan za ka kama gaba ɗaya ka wanke wala ya fi tsinin tsuntsaye amma ba zai wanke marenan shi ba amma da ruwar an ce wa yazfir ko fazfil mazakiraka ka wanke yan mazantakar ka su ne yan bare nan ka guda biyu har su za a hada a wanke a wata riwaya to amma mai baliki wannan mai littafin ya tafi cewa ana wanke a zakari ne baki daya ba a wanke marina guda biyu wasu malamai suka ce tunda sun zo duka a riwayar wajibin shi ne a wanke a zakari in mutum ya kara har marinan sai ya wanke wanda sai a dauke a matsayin mustahabbi wallahu ta'ala a'lam to shi mabi wasu malaman suna kallon yana fita ne gaba daya a jikin mace da jikin namiji ko jikin namiji da jikin mace wasu malaman kuma suna ganin kawai mabi kadai matsala ne da maza suke da akwai mata ba su mabi kuma zai zama haka ko mata suna da mabi ko ba su suna da akwai ko na wasu malaman suka ce su mata ba su mazi maza ne kawai suke fidda mazi amma su mata abin da suke da akwai suka ce kawai danshi suke da akwai ko rukuba sai da suke karanta danshi a wajen ko da lafi kuma suke mata rukuba akwai mata da in sha'awa ta motsa mata kawai ta ga wani abin har likin yake a jikin hanfan ɗinta in ka bude ya ga kamar ma yaro mai goge majina ina suke kiran shi rukuba akwai da in ka zo ko da wasa kuke da ita kafin wani abu ya faru ne ga cewa har dan wannan saman naka ya riga ya ji kuma ko da kuka sadu ba za ka fitta komai ba amma za ka ji wannan ruwan da farko ka haɗu da shi to yasa a farkon musulunci in mutum ya kwanta da mace in dai bai fitar da mani ba ba ta fitar da mani ba to wannan ba wanka a kansu amma sai manzo Allah ya umarni cewa abin da zaka dauka a jikinka wannan danshin to yi kuma wajibi ne ka wanke in ya taba jikinka sai ka wanke wannan gurin ko da ba wanka a farkon musulunci amma da ka'ida ita ce in dai mutum ya kwanta da mace ya zama azzakari shi wannan ya fitar ko bai fitar ba sai yayi wanka amma da ruwan da na farko da zaka fara gani wannan yadda suke kira ba tuba ba a kira samani wallahu ta'ala alam shi kuma namiji lokacin da yake wasa da matar shi lokacin da ta wani abu da dubu ya dullo ta kan azzakari ta tun haka to dan wannan tun shine mazi inda iyaka na aka tsaya to zai wanke azzakari shi gaba daya bai bukatar wankan janaba wani sai dauka aka yi wasa da abu in ya dullo ya dauka mani ne ya fito da haka aka tsare ko da ba a kwanta ba yake to kuma sai ya sake wankan janaba wannan ba bukatar wankan janaba idan abu ne da zai dullo kafin a fara aiki to mazi ne ana wanke yi ba aka ce inda shi hawa ta subura ko inda tafakkuri aw nazari shi yana buga lokacin yar karamar sha'awa lokacin da ake romansi kenan kafin a shiga babban aiki anan ne mazi yake fitowa ko lokacin da mutum yake kallo ko lokacin da mutum yake tuntun jini anan da ake samun mazi sai ce wal mazi shi mazi din huwa al-ma'ul kharij shine ruwan da yake fitowa inda sha'awatu zubura lokacin yar karamar sha'awa sha'awar da bata balaga ba bi tafakkurin ta hanyar tunani aw nazari ko duba aw ghairihi ko wani wannan wallahu ta'ala alam wannan shine hanyar da ake iya samun maris ta fito wallahu ta'ala alam ma ya daukan fasari na gaba ko mu kwana a nan gurin bakwai da rabi da minti tara ko na bara mu karanta shi a gurguje ko sai sai faslun la yahillu li ghayri al-mutawaffi baya halatta ga wanda bai da alwala in dai mutum bai alwala to baya halatta a garbe ce salatu salla ba ta halatta ga wanda bai da alwala wala tawafun haka nan tawafi baya halatta ga wanda bai da alwala wala masu nuskatil qur'an al-azim ko kuma taba alqur'ani mai girma baya halarta ga wanda bai da alwala wala jilduha ko jildaha ko bangonta ma'ana fatan alqur'anin baya halarta mutumin da bai da alwala wannan ya taba shi wasu malaman sun tafi kamar ma da shi akan la yamassuhu ila al-mutahharu ba mai taba sai mutane masu sarki wasu malaman suka ce al-mutahharun da ake magana a wannan surata alhaqa a wata gidan suna suratul waqi'a tana magana ne akan lafil mahfuz da aka ce to ai ga wasiƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta la yawmatul muhafa ko la yawmatul qur'ana illa bahir kada kowa ya taba alqur'ani sai mai sarki to malikiya suna ganin cikakkiyar kamala ne mutum kare kama alqur'ani mai sarki sai yana da cikakkiyar Allah yace la biyadihi ba zai taba alqur'ani da hannun shi ba wala bi'udi ba zai taba da ice ba wani hauji da makamantan shi ta ko ina ba a zo ka taba qur'ani matsawar ba ka da alwala malamai suka ce kawai larura ce kadai za a dauki nan wani ne ajiye qur'ani yana karatu kuma sai ga karnuka sun zo gurin suna ta kirciya za su tattaka wata karfi su kaji a kawo wani abu to madan ka sai ka alwala anan za ka dauki saboda hali na me hali na larura a qur'ani ne kuma ga ruwa zai sako baka da alwala ya za a yi ka iya dauke shi a wannan hali amma haka kawai lafiya kalau ana so sai mutum yana da jele sakakkiyar alwala sai ce illa juz'a minha abinda mutum zai iya taba sau ne juz'i juz'u amma juz'u sabbihu juz'u yasin dan wani yanki na alqur'ani to mutum komai da abada zai iya tabawa shi ma wa sai ce lil muta'allimi fihi ga mai koyo a cikin sa idan makaranta ne na zuwa makaranta kullum yana zuwa yana karatu da haka yau yana da abada komai da alwala zai iya karanta juz'in shi zai iya zuwa da juz'in sa yayin karatu a ciki wannan babu laifi sai yace wala masalawtil qur'an azim haka nan baya halarta ga wanda bai da alwala ya taba allan alqur'ani mai girma ala ghairi alwudu'i ba tare da alwala ba allo na almajirai mun banki ko wannan ya rubuta kul huwallahu a jikin nasa wannan ya rubuta kul a'udhu bi rabbil falaq wannan ya rubuta yasin wannan ya rubuta tabara wannan ya rubuta yusabbihu to wannan allan ma ba a so mutum bai da alwala ya taba waye zai iya taba sai ce illa lil muta'allimi ko lil muta'allimi fihi wanda zai iya taba kawai ne almajirin da ke karatu da Allah zai iya taba da za a so ba ruwanka da Allah rabanka da karatun Qur'ani wa wata uku kuma da kazo wuta ya ka kanta da yaro ran ka da rubutu a cikin Allah ko ya tame ka hannu ka zo ka Allahu akbar ka ji ka ji a in dai baka da Allah a je musu kayan su ba na ka bane ba amma wanda yake karatu a cikin sayo da kullum wannan shi idan ba alwala an ba ni dama ya ta abun gane bambanci tsakanin su guda biyu wannan shi yana da dangantaka da yau da kullum da aka taba wasa ba alwala ba don akwai rabi na reni ko na kaskantar da Allah ya sa aka ba shi dama amma kai wata uku ba karatun Qur'ani kawai dan ka ga Allah ka zara wannan ba ka da Allah ka taba aljama da kayan mu illa li muta'allimin fihi aw mu'allimun yusahhihu ko kuma malami saboda zai gyara a jikin Allah ya zo wuce sai ya gyaro ya rubuta gabba ya tasa'alu mana aibin ya mata ne ya mata dugo ko to a ran ma'ana ya dan dauko wani abu haka ko dan ruwa ko wani abu sai dan goga sai ya goge wannan dugon ko ba da na zai wannan gyara sai ya wuce in a zo kenan an san nan mai barna aka yi aka yi aka samu kuskure ko kuma gallin kafa da ya aka rubuta ta a matsayin adal kafa yake ya dauko alwata wada ya dan tuga mata ko bai da Allah sai ya gyara sai ta zawo ne ghairul maghdubi alaihim wala zalim madadin ghairul maghdubi ko wannan to malamin idan zai gyara a cikin kwallo yana da damar da zai saba wasabiyu sai ce karamin yaro shi matil qur'ani wajen shafar alqur'ani mai girma taba alqur'ani mai girma sai ce kalkabi kamar babba ne kai ne zurubin da zaka samu kana balagagge in kai wasa da alqur'ani ka dauke ni bai da sarki to yaro dan shekara bakwai in ya taba imanin zunubin haka ne kuma yaka tambaya to an yaro ba a rubuta masa zunubi ko sai yake wal ismu ala munawilihi lahu zunubin yana kan wanda ya meka mashi alqur'ani ko yana kan wanda ya baki damar taba alqur'ani da kana zaune dan karamin dan ka sai yake wasa da alqur'ani to rubuta zunubin wulakanta alqur'ani kai za a rubuta ba yaran ba ina ke matsayin daukan zunubi ba da kan ka taho da yaran ka masallaci yaran ya iya rula bai iya rula ba ya tantance Allah da ya tantance ba saboda farin za ku dauko wanki idan zai ya goga ruwa kafa sai ka samu ka tawo masallaci ba da yake wannan to amma kuma kanka ce masa Allah bai san wannan Qur'ani saboda kana ganna kai kake jin gida in ya je ya dauko akwai nabi na wulakanta alqur'ani haka ta ibada zanubin haka kanka bai faɗo Allah madaukakin sarki tsare mu na eh na eh shi ne abin da muka ambata a matsayin larura saboda zai bari da alqur'ani da kai ma zaman su a gurin ka kowanne abu alwala a cikin su to amma saukin alqur'ani ya zama to yana hannunka ba akan hannun yaro wannan ka dauke wani abu zai faru ba insha Allah ta'ala sai ce man sallah da ghairi wudu'in wanda ya sallah ba tare da alwala ba amidan da gangan fa huwa kafirun wannan mutumin kafiri ne wal yazu billahi ma la yati Allah ya tsare mu in dai mutum da gangan ya sani bai da alwala to wannan mutumin ya zama kafiri wannan ya dafa wa secondary school book idan aka zo ana koran sallah ɗan godin fafafa fafafa da mutum mai Allah da gudu sai wuce masallaci kar ba a ji tsani kawai da ba ji Allahu akbar kuma haida da annabi ce wannan baya halarta shi yasa lokacin ana horo akan sallah kuma ai ta kasan saboda karku firgita mutane da dalilin su yi sallah kuma da lokacin kuna fitar su daga addinin musulunci ko kuma kawai mutum ganda ne ana muku kun sanyi kuma da kai kai sallah sai ka nayi ko ka Allah ce nayi ki tabbata kai sallah kawai muke tabbata sallah Allahu akbar wannan ba daga ko da mutum an rinsa shi a wani hali sai dai dabarun da zai amma kada mutum ya kuskure ya sallah bai da alwala wallahu ta'ala a'lam kamar masu ta za dan makaudai mu rike da ita a matsayin wata latifa ko don lokaci kaiwa gare shi yan gagare shi lallaba da dare ga ɗakin sa ya yi ga ya ga abin da zai ya fito sai matarsa ta rinsa ta ce daga guri kaza yake da ka zo dan baiwa sai ce bai je ba wannan kuma ana iya dan tattauna tsakanin miji da mata dan me a samu zamantake ana iya yan kwana kwana haka tsakanin miji da mata mun karanta a baya halarta ko da kai mata tace to in kai je in ba daga gudda kake ba to karanta mun qur'ani to ra'ayi kenan da ka sai ka musu baitin waka na larabawa sai rera ta kamar yana kafin Qur'an sai ta ba hanyar zaba sai ta ce to shi kenan da da haka da mutum ba samu kansa a cikin halin da ba da zai sai dai dubara amma baya halarta mutum ya tabbata sallah ne babu alwala wallahi ta'ala ala dole ya sallah babu alwala kafiri ne Allah madaukakin sarki ya tsare abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfana da mu da shi wanda ya kasance a kan kuskure Allah kana mana daidai da ma'ashi da abin da ya dace da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikum assalam na'am Na'am. Na gani. Na'am. Na'am. Na'am. نعم نعم لأن السادم نعم ايه ايه ايه to wallahu ta'ala alam ita wancan wata ka'ida ce malamai suka gina ta a fiqh ke ne abu baya rushe sai ya gama ginuwa in abu bai ginu ba to baya rushewa da haka duka da su malamai suka ce idan mutum ya fara alwala sai ga wanki kafa ta dama bai wanke ta hagu ba za ka iya tsaya da alwala bai da alwala ko sai suka ce alwala ba ta amsa sunan alwala sai lokacin da ya gama wanke ta hagu a nan da lokacin ba za ka ce masa yayi alwala kuma a nan da za ka yi tunanin ne alwala za ta kai bisa wannan ka'idar ce ma da jiya suka ce illa mutum zai sa hufi bayan ya wanke kafarsa ta dama sai ya sa ta cikin safa ko ya sa ta cikin hufi da wanke ta kuma suka ce alwalarsa ba ta cika ba don haka in ya zo shafa akan hufi ba zai shafa ba saboda lokacin ya sa ba da alwala sa ta ka'ida shi ne sai dai ka gama alwala tsaf gaba daya to yanzu ne ta sa ta amsa suna alwala kuma dai dai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni adkhaltuhuma tahiratayn yanzu ka gama alwala tsaf sai ka dauko hukun dama ka sa ka dauko hukun hagu ka sa amma da kwanki kafa da mai ka dauko hukun ka sa to lokacin da ka sa hukun dama baka da alwala bisa ka'idar cewa ba aiki baya amsa suna aiki sai lokacin da ya kammala da haka yin alamai suka tafi akan wannan cewa kenan in mutum na alwala har ya zo wanki kafar dama kafin ya wanke hagu sai tusa ta fito ya suka ce alwala ba ta shiga ba da sana ta kare da haka ya wanke kafar dama kawai abin da zai kara bayan ya gama tusa sa ya more sai wanke kafa ta hagu to amma dai a cikin ko cikin matsalolin addini akwai gunda za ka shiga sai ka tatta akwai wannan ra'ayi ko wannan ra'ayi ka ɗauki abin da zai ji ma zama lafiya a ni duka na fasa wannan gaskiya ko da na je kafar da ba na wa fara wanke ta hagu ta lura da kare ba da gidan da daga farko zuciya ta ta kumanta da wannan amma dai tabbas akwai wancan ka'idar bisa wannan ka'idar ne idan mutum ya saki matarsa saki biyu sai ta fita ta je wani gidan sai ta yi aure bayan ta je wannan gidan ta aiwa biyu sai ta dawo gidansa yanzu da saki da za ta dawo masa yanzu ta dawo gidansa za ta dawo ne da gurjin saki ɗaya a kanta in ya saka ta yake na duka ukun ba ku mai tsakanin su bisa wannan ka'idar da ka tambaya da haka in ka saka mata saki biyu ta ba ta kai wani gidan sai aure lokacin da za ta dawo gidanka har yanzu tana da saki biyu a kan sai take tsira kai saki uku ta haramta a gurin bisa ka'idar aiki baya ruya ne mai ya ce za ka yi kai saki uku ne yi da za ka da ka fara sabon lissafi don ka aure a tatan ki hane zaujan gaira wancan sau ɗaya ne ka ba wani amma sakin ka biyu sakin ka biyu yana nan kusa wannan ka'idar da malamai suka yin faɗa wallahu ta'ala alam da haka ni da abin da na ba akwai gudun in ka shiga rudu malamai suka ce ka ɗauki abin da yake ya fi zama ahawa kaza ya yi daidai wani jama'a kaza bai yi daidai ba ɗauki abin yi daidai ba in ka sake ne zai faru sai ka zauna lafiya kana to wannan kuma galibi akan haka aka gina maliki akwai sabbin zari'a akwai kuma al'aqbu bil ahwa daukan abin da yafi zama a bangaren safa fai wannan malikiya suna tafi akan wannan da haka in alwalanka ta kare kana wankin dama in ka ga dama ka gina a wannan ka'idar ba in ka da ka ka lokacin farko ba za ka yi magana da zunubi haka ne na fi gamsuwa mutum ya dawo sake wallahu ta'ala alam tambaya ka ta biyu sai kai magana akwai lokacin da mutum yana aikin wahala ko wani abu zai iya buga wani abu a jikin hannunsa ko ko mazi ya fita ko mani ya fita dan mazi da mani suna fita a wannan hali din buga kusa yake bai sani ba kawai kusa ta ayi yafa ta kawai sai mazi ya fito saboda wuya to wannan ba wankan da na ba dai ba saboda wuya ce ta fito shi ba jin daɗi ba ne kawai ya tashi tsarki zai irin na fitsari yake da gaba da sallah ba haka mutum idan ya fito a cikin wannan halin wuya ce ta fito shi ba daɗi ba ne ba nan shi ma tsarki zai kawai irin na fitsari da gaba da abalashi wallahu ta'ala ala ta uku kuma akan ɗaukan qur'ani ko akwai qur'ani a cikin wayoyinmu to shi ba da cikin ba qur'ani bane ba har sai lokacin da ka bude application sanan ne zai zama me zai zama alqur'ani amma lokacin yana da kawai shirin application gare ka ga qur'ani ga hisnul muslim ga sahihul bukhari ga lokacin sallah ga opera ga wane ne wannan kawai shirin application ne za ka application gare ka amma lokacin da ka bude musamman wasu amurka ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim to zai ka bude qur'ani sai ka dora masa duk hukuncen hukuncen qur'ani in ka rufe application din yanzu baka da qur'ani akan wayarka kamar kasan ne da na qur'ani lokacin in ba play yake ba qur'ani bane ba kawai kasan gare ka a azu wallahi ta'ala ala wannan ne duk mai tambayoyin ga guda uku na'am to waye fara daga cikin ku na'am na'am eh abu za ka yi haka sai ka shiga kuka eh daga nan ba ka eh daga nan ba ɗan daji ne ana cin kira da kai amma da nan ba ka taɓa bin da ba ba sai ka lalata ka ba ta Allah da cikin lafiya na'am tambaya ta karɓa eh abu za ka yi ma eh za ka yi sallah ya cikin mota ta ka eh ka kuma da mota a kuma da ya ƙaji ma haka wani yari ka kuma eh ba za ka yi da jan kuma abu za ka yi a cikin lafiya ka kuma ka wuya ne sai ɗan kwakwato na'am to da farko dai insha Allah Allah ya ce mu lafiya na'am da farko dai insha Allah Allah ya ce mu lafiya ga sake rada
wannan abu ne a wata a tabbata haka farko kace haka ga Allah da kai kace ka dana cewa Allah da Allah ka mu lafiya ko na kan Allah da ya kasa ka rada inda Allah ya sauka ka sa ka sauka lafiya to kuce ka lafiya da kana namu mun ba mu Allah da bi kuma ya aje maka yarinya da yarinya a mota ko ya tambaye ka zuciyarka take ga maka in ka ji daɗin makwabtaka da ita ka samu nutsuwa da ita ne ka sake alwala shi yasa ake daga cikin fitina ta haɗa mata da maza a cikin mai haɗa mata da maza a cikin mota in sun samu ne kujerun mata su zama to daban kujerun maza su zama to daban wannan ne fa zama ahwa in mutum na da hali kuma an yaje ko ya samu mata gaban mota a nata sai ita ɗaya ake ajiyewa ko daga ita ke direba ko mutum ya kawo matarsa kujerar baya ko ya ɗauka mata shakka wannan ya fi zama alheri wallahu ta'ala alam kuma duka ba abin da ya dace shi ne baya halarta mutum ya bar mata ta yi tafiya da ta kai kilomita arba'in da takwas ko kwana da wuni babu muharrami tare da yana da sun kawo kuna da muke faɗawa cikin shi da haka in ka zo da muharramar ka za ku hau mota to zan ta ce an kara mata har alwata ta kare duk bai taso ba shi ne ya kara ta cikin mota ya kare jikinta magana ta kare kai ga kare ta da kowa wannan ne yafi dacewa za ta mace in za ta yi tafiya a haɗa ta da wanta ko a haɗa ta da kananta ko a haɗa ta da wannan ne yafi zama lafiya ba mai ga addinin musulunci hatta a mota ana iya samun fitina ko kuna mutum ya niyya ko mutum bai bai niyya ba ba ma kin kuka bana ita da wani ita ta tana su zaman ta da wani ko jihiya da su zaman sa da wani to wannan duk wanda ake samu fitina ce baya dacewa cikin addinin musulunci wallahu ta'ala ala Allah ya samu dace eh na eh na Hmm. na hmm. a mutum yanzu ya fito daga bayan gida da ya fara lado fuska ya iska ta fito mashi ko kai tsaye ya koma ya sake lalata daga farko daga wanke hannu da wata a ina ruwanka da ruwan da yake duburarka a bai zama komai ba insha Allah a iska ba a mata wani iska dan ta fito ba wani abu da yake damunta matsawar dai mutum lokacin da ya tsugunnan sa ya yi tsarkin sa yadda ya kamata fitowar iska ba wani abu da za ta masa wallahi ta'ala eh na game da na na na wata jima'i da ce na na na na na eh na to na farko ne da kai kalma amfani da kalmar ijma'i ijma'i ko bi ijma'i ba a samun bambancin ra'ayi yasa sarki ya ne gara consensus ko idan aka samu consensus kan magana ce guda ɗaya ta duk duniya in ta ba da ta ce ba ga ta ake karanta bai ijma'i da haka kenan magana guda ɗaya za ka samu sai dai ka kawo ta a matsayin ikhtilafi na malamai idan malamai suka yi magana guda biyu wannan suka ce a wannan suka ce b tambayar ka ne kada da dama da a wani instance su za ka ɗauki option a wani abu kuma ka da option b ko depend of da ka samu halin kanka ba ma ke yanzu da kyar na samu ruwa cikin wannan kofin na buga na buga da kyar na samu wannan da haka na wanke kafa dama zan wanke ta hagu ya tusa ta fito ai automatic da kana zaka option B ne ko sai in bata mu ai Allah ta kana mai wanke kafa ta ta dama to amma sai ina kindin famfo ga riza ko a cikin gidana na zo wanke na wanke dama ya kawo ki ba ku rubuta ai kuma sake su kwan don sake da haka to amfani samu wani idan akwai gudda za ka samu kanka cikin wani tsufu yake na wanda idan mutum ya maka amfani kuma yanzu kai ka san cewa darura ce ko wata marhala ce ta sa kai amfani da amma su za su san duk online saboda cewa akwai bagare da ta tafi akan wannan hali din kuma kansa sabarin da malamai suke wani lokacin sai ga wata ta abin ya fi zama maslaha ga mutanen guri ka ba wani lokacin ya fi zama maslaha ga mutanen guri ka ba kaba ya ka dauki abin da ya maka daidai akan maslaha ita dai ka'ida ne addinin musulunci an gina ya akan sauki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce dabi'a sahihi ba a taba zaba bani zabi akan abubuwa guda biyu ba ba ta dauke ne ko wanne sauki shi yasa mu daina damu mu kanmu da wahala wahala addinin ƙarya ne duk inda ka zo wahala addinin ƙarya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi tukum biha al-hanifiyatu samha ni addinin musulunci na zo muku da shi ne addinin irin na Annabi Ibrahim as-samha hanya ce mai sauki kuma cikin sa mai sauki ne da haka in ka ga sauki ba addini bane ba yasa wani ga in ya tahi maka bosin wai wahala da suke aiki maka bosin da ita ko a cikin ku waye zai iya tahi daga nan ya je Zaria ko a ƙasa ko ko yana ɗauka daga nan zuwa zariya addini ne wahala ce ko babu wahala a cikin addinin musulunci kamar mutumin da ya tashi daga nan ya tafi maka a ƙafa yayi ne kana nufi abuwan da ya ji a jirgi lada ba wani bambancin tsakanin su da haka in Allah madaukakin sarki ya umarce ka da aiki abin da yake da bukata kawai takawa da haka in ka samu kanka wannan sauƙin ya tabbata kuma ya fi sauƙi a addinin sai ka ɗauki abin da ya ji maka zama sauƙi wannan shine tambari na addinin musulunci da haka duk inda ka ji sauki to wani ita ce fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wani malami da aka tambaye cewa ya zama ta komai da yake ta ai fara iya ta komai ne wanda yake da ilimi ko da haka wani lokacin iya ba mutum sauki ya mutum gaskiya da ya koyi da ilimi a cikin addini kullum ka samu dan sabon yanka da shi to kullum ba zai kai ka inda baka jin daɗi kaza ya ce ma bai halatta ba kaza ya ce maka haramun ne kaza ya ce masa masifa kaza ya ce kaza ne saboda gaba ɗaya mutum ne ka abu ne ka rasa inda zaka higa to amma malami da in ya juya ya juya ya juya ya sama masa mafita matsawar tana da gurbi a cikin addinin musulunci ana iya sama mutum mafita mutum ya daina damuwa da cewa an samu sauki an samu sauki haka yin tsarin addinin musulunci Allah ta'ala ala kar mu jabe ba na'am na'am lokacin da yake yana aikin da amma kana bude shi da wani abu ya zama eh da wani
eh abin da ya ba alheri duka dai ladabin yi ne a taba qur'ani da alwala kuma za ka bude wannan wayar kuma da shafin qur'ani ya alwala wannan ne fa zama alheri wato akwai abubuwa da ba ga koda akwai sauki a cikin addini to kuma da buƙatar shi mutum ya karrama su ko a al'adance ne yanayin yadda ka karrama abu yanayin da za ka kiriba shi in ka nuna matarka tana da martaba tana da kima sai mutane su karrama ma ita sai mutane su martaba ma ita in ka nuna addinin ka yana da martaba sai mutane su martaba masa in ka nuna qur'ani ka yana da martaba sai mutane su martaba masa to a lokacin gaskiya wasa da muke da wasa rere wasu abubuwan yadda sa kamar Allah ɗauke mana albarkar Imam Shafi da ya gama zama a wajen Imam Malik bayan ya gama shiga duniya sai yana karatu da karshe kawai da ya zauna yi shiru yake tuno wasu abubuwa da Imam Malik sai ce ina ba in zaman da ya a Madina kawai Malik ya sawa ido ya ga dubban sa akan wasu abubuwa kawai karatun ladabin sa ya zauna yi wanda ya ji masa alheri ina ba kawai da je ba sai ba ki karanta mu haddasana haddasana a kawai in sa masa ido in ga yadda yake abubuwa ya zama to wani ne zarafi a rayuwarsa Imam Malik ya in ya fito zai tafi Madina in da tafiya zai yi in ya jawo rakumunsa ko dokinsa to sai dai rike akalar shi a hannu yana tafiya tun kas tun kas tun kas tun kas sai ya fita garin Madina sannan ya dora sirji kuma ya taka sai ya hau wace hikimar ciki ba kira da mutane da yace garin Madina a nan ne aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah na karkashin kasa kuma shi ya zo hawo doki kuma yake taka kasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take da akwai kaga mun kada mutum biwa ba zai zo amma to saboda cikakken ladabin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ba zai iya tafiya ba a Madina akan abun hawa alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karkashin kasar Madina akan in gaba ka ce Imam Malik assalamu alaikum ana sallama minti ɗaya biyu zai fito assalamu alaikum da Allah cewa Malik ina sallama na zo tambayar hadisin da ke magana akan alwala ba ma ki sai ban hawa ɗaya ne ka gane bambanci wannan kawai bukata ce ta duniya kai akara muka lalaye wace bane da musamman yana da bukatar naira biyar ko naira goma ya dauka sai ya ba sai ya koma gida mun ci bila iya biyan wannan bukatar amma sai kace ina da bukatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to hadisi yana da bukatar ilimi yana da bukatar ladabi yanzu kuna bane kuna majalisi kuna cin kun ci abinci kun ci gingida kun yi kaza akwai hadisi kaza da tsanu wala na hadisi ai yana na asiri na hudu da cikin bulugul maram da sai fara taboyi sai imam mali wannan ladabin sa bai bai haka ba in kace masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsaya kalle yana da wanka da alwala idan ba wanka zai wanka kamar na juma'a za ta alwala a ciki ko ya zo sa kaya ya sa alkabba ya yi rawani ya fesa turare sai ya fito da tabarma ya zauna sai ka zauna sai muka mai tace matsalar ka sai ka ce masa hadisin da ya magana akan hadisar mutum ya take sai ya ce masa to haddathana haddathana annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum ijma'u khalquhu fi batni ummihi eh karatu maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan menene ladabi to wannan ladabin da yake da akwai kuma sai Allah madaukakin sarki tara masa albarkar hadisi mutunta manzon Allah sai Allah madaukakin sarki ya mutunta masa ya zama to tambarin da malamai suke bani ko hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zama to akai imam Malik kadai tabbata yace ba mamaki fakar yan zamani mutum zai da kira kumi ko fatar rakumin shi ya daka duniya neman hadisi amma ba zai samu ba sai ya zo inda alimul madina sai ya dawo wajen malamin da ke garin madina za ku kuma ga alaman ne da kara da duniya da yau sai ka zo da imam malik kuma sai ka gani a zaune sai karanta masa hadisi to albarka ce ta Allah madaukakin sarki ko malamin fitu haka suka masa wa wa abin nan waki da suna ta ki haka suke masa kirari kaifa yukta wa malikum bil madina ya wani zai iya buɗe baki sai ga ansa alhali malik yana garin madina daga kowa aka tambaye an jama'a yana rayu a wallahi ku jojan mali akar muka Allah ku ku jojan mali a jojan mali menene a ciki ladabin da Allah madaukakin sarki ya ba ki daga to kai wasan kana karatun Qur'ani kai alwala kai sarki ka karanta in alwaka ta kare rufa alqur'ani ka koma ka sake ka dawo in Allah ka dole ladabin naka sai Allah madaukakin sarki ya hore maka alqur'ani yanzu zai ga wani a cikin kara ɗaya haddace Qur'ani wani a shekara biyu haddace Qur'ani amma ya warware maka matsala ta aya ɗaya ko ta aya biyu sai kasa saboda mai bambancin yadda na da suka marta a zuwa kwarai da muka marta ba kar da ka zo da nisa ko malaman mu wanda muke ganin su amma malamai na gargajiya kalle da bunsu da alqur'ani ka kalle da bunsu da alqur'ani da ga akwai bambanci sosai da gaske wata kalbo qur'ani ne yayi a hannun mu yasa muka rena ni ko da an ka zo ka zagaye garin nan bukun dutse ne ko bukun rubutun hannu ne in aka daga aka ce mai ake maka naira dubu goma ko za ka zo ta mafarar na ne kai dubu goma da aka da ka sai Qur'ani dubu goma ka lalata shi ba za ka iya ba shi yasa yake ga an masa wata gida a fata an sa a cikin jaka a kawo kai kai a jingina ai a bango martabawa saban saboda za ka yi bara ɗari uku mutum yana tura a baro na ka ta ɗari uku gaba banka ka aje ko ina sai gaba an sati ɗaya zai ga yayi ya biya shiri ne ka sa masa sallah sai ka masa sallah sai ka aje kan kanta ai ka bai samu ka aje saboda ba wahala yake samu to wata ilmi Allah ya dauke mana albarka da ka da abin da nake so in fike shine muke martaba abubuwa ko da an ce ya halatta ko da wani malamin ya ce mana ya halatta a ɗauki alƙur'ani to mu dauka illa ruwa ce ta kama amma in ba da ruwa ba mu yi kokarin ya daula musu amma zai same mu ba abin da zai same mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها ربا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين